وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين شدا قوة رمضان شكرا تدبو ديا da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akwa local government a jihar gombe nigeria wanda yau insha Allah ta'ala shine karshen karatunmu a wannan shekara kuma a wannan rana ta 26 wadda za a rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala a cikin wannan suratul mu'minun idan yan uwa za su iya tunawa a jiya mun kawo karshen kisoshin annabawa da Allah tabaraka ta'ala ya kawo a cikin alkurani mai girma da irin yadda kowane annabi ya gamu da shi da mutanensa yanda duka dai gaba ɗayansu babu wani magana mai daɗi ba wanda ya karɓa annabin illa ƙaryata shi da aka yi ta yi allah maɗaukin sarki kuma ya ɗauki mataki na halakar da su waɗannan mabiya annabawa da suka ƙaryata shi don mu ɗauki izina cewa idan muka ƙaryata annabi ko muka ƙaryata manzo ko muka ƙaryata saƙon allah to mu sani cewa mu ma muna tattare da wannan halaka da taɓewa ko da ba a kifar da mu ba ko da ba a yi mana azab ta al-istisal ta kararwa ba to zamu gamu da bala'ai da musibu kala-kala wanda sakamakon sabawa risala samawiya sako na sama din ne da muka yi so Allah yana kama mana kisoshin annabawa ne don mu dauki izina mu yi wa'azi ko mu wa'aztu to shine Allah tabaraka ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yau da zamu karanta Allah ya mana bayanin cewa wato baya dora wa rai sai abin da za ta iya yi duk abin da ya ta faɗa ɗin nan ya ce a yi kaza a bar kaza za a iya ne ya ce malamai suka ce li'annal iman alhaq idan khalata bashashatal qulub saboda imanin gaskiya idan ya ratsa zuciya to imani in ya ratsa zuciyar dan adam to shi dan adam baya taba jin wahalar abin da Allah ya dora masa sirrin shine idan har ka so Allah ka yi imani da Allah ka yadda da Allah to duk abin da Allah zai ce ka yi to ba za ka taɓa jin nauyinsa da wahalarsa ba amma idan imani bai ratsa mutum ba ɗan ƙaramin abu Allah zai ce ya yi sai ya ga wannan abin wahala ne a gare shi shi ne suka ce imani in ya ratsa mutum ya ja'alul kalba la wato tahissu bil mashaqqa ala fi'li ta'a zuciyar mutum ba za ta taba jin kunci ba don ta aikata da'a a'a wa inna ma ya ja'aluha tahissu bin ridha mutum yakan ji ya yarda wa sa'ada ya ji nutsuwa da kwanciyar hankali da rabauta wal iqdam ala fi'l alkhair bidun taraddud ya ji cewa zai ta aikata aikin alkhairi ba tare da taraddudi ba kawai ya san bin Allah yake shi mumini bin Allah baya masa wahala shine Allah yake cewa wala nukallifu nafsan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala nukallifu nafsan illa wus'aha na'am ولدينا كتاب ينطق بالحق
kamar Allah yana ce mana al'adarsa ta gudana ne cewa wato baya wa bayansa wasu shari'o'i wanda ba za su iya yi ba anna la na nukallifu nafsan minan nufusi illa fi hududi taqatiha wa qudratiha ba ma dora wani rai wani nauyi na ibada sai abin da muka san zamu iya yi kun ga da Allah ya ce mana mai azumi 30 a shekara sau daya wallahi ya san zamu iya yi ne babu wani magana cewa ba za mu iya ba kuma gashi nan muna yi sai kaga azumin ma kana yin sama har ya zama ma jiki da Allah ya ce mu bada zakka ya san cewa za mu iya shi yasa ya ce mu bada zakka da Allah tabaraka taala ya ce mu je aikin haji ya san cewa za mu yi kuma za mu iya da ya ce mu je mu bi iyaye ya san cewa za mu iya yi babu wani abu da Allah ya ce wa bawa ya yi shi face cewa ya san zai iya yi shi Allah adalcinsa ba zai taɓa ɗora maka abin da ba za ka iya ba shi yasa aka samu wasu nasoshi ma suka ce duk wanda ya zo zai aikata wani abu ba zai iya ba to ya soke wannan abun Allah ya ɗauke masa yanzu ka duba azumin nan malamai suke ta bayani a cikin littattafai duk mutumin da azumi ya yi masa wahala ya shiga cikin kunci ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin wahala ya ga ba zai kai ba kawai ya karya azumi ya sha ruwansa ya more alabashi bayan azumi ya rama ɗaya wala nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma ɗorawa rai sai abin da za ta iya yi waladaina kitabun yantiqu bil haqqi a wajenmu akwai littafi da yake magana da gaskiya a nan abin da ake nufi da kitab kitabul a'mal alladhi yusiha Allah littafin ayyuka da ubangiji yake lissafawa yake rubutawa dangane da abin da bayi suke aikatawa duk abin da ka san bawa yana aikatawa Allah yana da littafi da ya tanada na kowa littattafan ba su yi wa Allah yawa ba kowa yana da littafi kuma ba yanda za ka cika shi tun daga farkon halittanka har zuwa mutuwarka littafin nan yana nan a wajen mala'iku sun ajiye shi kuma lokacin da aka bukace shi za a kawo maka a kiyama za a ce da kai ga littafin ka mala'iku za su kawo ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wannan littafin kowa zai dauka zai karanta shi insha Allah za ka yi bayanin duk abin da ka aikata na alkhairi kuma za ka yi bayanin duk abin da ka aikata na shari Allah ya ce a gurinmu akwai littafin da yake zai yi magana da gaskiya wato ana nufin wa ya shahadu li zalika qawluhu kamar abin da zai dada karfafa mana wannan fadin sa hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah zai ce ga littafin mu nan yana muku furuci da gaskiya ai mu mun kasance muna rubuta duk abin da kuke aikatawa da inda Allah ya ce wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi za a zo a kawo littafi ranar tashi alkiyama amma mabarnata mujrimai suna jin tsoron abin da zai bayyana a cikin littafin nan ranar da aka kawo littafi na lissafi to duk wani mabarnaci ba zai so a bude wannan littafin ba mutum zai rinka cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wani irin littafi ne wannan baya barin karamin abu baya barin babban abu komi sai ya faɗa sai ya ƙididdige wani irin littafi ne wannan wannan mujirmai kafirai za su faɗa haka mutum da kansa zai karanta littafin sai faɗa la yughadiru saghira wala kabira illa asaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su tarar da abin da suka aikata a halarce duk abin da muka aikata wallahi za mu ganshi idan mun yi mai kyau wallahi za mu ganshi idan muka yi mummuna wallahi za mu ganshi idan muka cuci wasu wallahi za mu ganshi in mun zalunci wasu wallahi za mu ganshi in mun taimaki wasu ma wallahi za mu ganshi ka yi mai yawa ka yi kaɗan ka yi da kyau kar ka yi da kyau ka yi ƙeta kar ka yi ƙeta ka yi gaskiya kar ka yi gaskiya ka yi munafurci kai ka yi munafurci duk abin da mutum zai yi wallahi sai ya yi bayanin sanar tashin kiyama Allah ya yi alkawari ba yadda za a shiga aljanna a shiga wuta a gama a rurrufe komi ba tare da bawa ya zo ya yi bayanin abin da ya aikata ba ina wanda suke shiga su ɓuya suna ganin Allah baya ganin su ina waɗanda suke kullawa su murɗe su danne su yi abin da suke suna ganin ba a ganin su to wallahi akwai littafi waladaina kitabun yantiqu bil haqq zai yi magana da gaskiya ranar tashin alkiyama abinda ake nufi da nutqul kitabi bil haqq shine wato shi littafin duk abin da yazo cikin sa gaskiya ne ai kullu ma fihi sidqun wa haqq Allah ya ce a wajen mu akwai sahaif a amalikum takardu na ayyukan ku ya ku bayi allati sajjalaha alaikum alkiramul katibun manya-manyan mala'iku marubuta da suka rubuta suka sajjala ya ai ba mamaki wallahi malam in Allah ya ce zai zo ya tambaye mu abin da muka aikata kuma za mu yi bayani ba wani abin mamaki ba ne ai mun yadda a dole dole ba yanzu a nan duniya kaga wannan wayar inda zan shekara ina waya ina amfani da ita layi na da zarar ko mutuwa ne aka ce a ɗauko sim card ɗina insha Allah aka zira shi a cikin wata kwamfuta sai ta yi bayanin duk maganganun da ne duk wayan da ka yi duk message ɗinka kai kana ganin ka yi deleting ɗinsu a gabanka ne a nan cikin waya ka yi deleting amma a can wajensu ba ka yi deleting ba bai deletu ba yana nan aji komai da ka sani na mutum wallahi nake gaya muku sai ya zo ya yi bayaninsa yanzu ga ba kyamara na a gabana ba tana daukan duk abin da na faɗa idan nayi motsi tana rubutawa idan nayi kaza tana rubutawa in- duk abin da nayi in nayi gaskiya tana yi daga nan zuwa shekara ɗari ko shekara dubu idan an yi an iya ajiya za a ɗauko wannan hoton nawa yadda nake magana kuma ya yi bayani dalla dalla filla filla kuma duk abin da na faɗa zai yi to kaga ashe in har dan adam yana iya yin wannan ai ba mamaki dan an ce Allah ya tsaye da mutum yayi bayanin abin da ya a shekara 100 kawai ko shekara 200 kawai Allah ya faɗa mana wallahi dan ya zama hujja ne a gare mu akwai littafi Allah ya ce muna da littafin ku da yake yin bayani na gaskiya akan abin da kuka aikata wataƙila littafin duniya a iya ƙarya a iya rubuta ƙarya a ciki a iya rubuta son zuciya a ciki a iya rubuta kaza amma na wajen Allah fa ba wanda ya isa ya ƙarya a ciki ko da wasa kuwa a ciki akwai dukkan ayyukanku a ciki akwai dukkan maganganunku biduni ziyadatin aw nuqsanin babu tauyewa babu ƙari Allah baya yi wa bawa ƙari Allah kuma baya rage wa bawa abin da yayi bal hiya mushtamilatun ala kulli haqqin wa sidqin wannan littafi wannan takaddu suna dauke da dukkan gaskiya Allah ubangiji yace hikimarsa ta wajabta cewa la nazlimu nafsan shay'a ba za mu zalunci kowa da komai ba ko mutum ɗaya Allah ya ce ba za mu zalunci mutum ba wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba inna Allah laysa bizallamin lil abid Allah bai zaman to mai zaluntan bayansa ba yace bal nu'ti kulli insanin ma yastahiquhu min khairin kowane mutum zamu bashi abin da ya cancanta na alkhairi wa na'fu an kathirin min alhafawat kuma zamu rinka yin afuwa akan da yawa daga cikin tuntube wallahi malam Allah yana mana afuwa inda ba dan Allah yana afuwa ba ai ba za mu je ko ina ba manzo Allah ya ce duk cikin ku ga baki ɗaya ba wanda ya isa ya shiga aljanna wai da aikin sa kawai wallahi sai Allah ya mai afuwa da ba dan an shar'anta istighfari ana istighfari ana tuba ba da ba wanda zai kai labari wani ya ce wa manzo Allah ya ce har kai ya rasulullah ya ce har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa shine zai sa ni a gidan aljanna ballantana ni mai zanibin gaske ballantana kai mai laifin gaske ballantana suwa ne ballantana suwa ne waye isa yi alfahari a gaban Allah wai shi cewa ya fafe ne waye isa ya je wajen Allah wai shi bai da laifi ba shi za aka ce kullum in mun idar da sallah mu rinka istighfari guda uku ba saboda Allah ya san raunin mu billahi azimu zaka iya fita tsakanin azhar zuwa al'asar bala'in da zaka je ka ɗebo kanka Allah ne baro kan sani amma sai Allah ya shar'anta maka duk lokacin da ka idar da azhar ka yi istighfari guda uku in ka yi magariba ka yi istighfari guda uku la'asar isha'i asubahi duka babu wata sallar da zaka yi face sai ka yi istighfari wannan yana nuna mana cewa lalle muna buƙatar mu tuba saboda wannan littafi da zai zo ya bayanin ayyukan mu in mun lura da waɗannan ayoyin lalle sun yabi mu'minai ayoyin da suka gabata kuma sun yi musu sun yi bayani akan sifofinsu na ƙwarai sannan sai surar ta sake komawa ita suratul mu'minun yanzu kuma za a dadame da mu labarin kuma kafirai yanda Allah ya kunyatar da su ba dan komai ba saboda sun doge akan aikata wato kafirci sun doge akan gafala sun doge akan rafkana da taurin kai a ce da su su daina ba za su daina ba a ce da su su yi ba za su yi ba kuma Allah zai mana bayani irin yadda za su tsorata irin yadda za su firgita in yaro in kafir ya zo mutuwa ko in ya gamu da azaba me zai gamu da shi na masifa da bala'i a kiyama shine yadda Allah zai mana bayani yanzu insha Allah arama bismillah بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Allah ya ce bal qulubuhum bari dai zukatan waɗannan kafirai hada ruju'un li ahwalil kuffar al mahkiyatu fi ma sabaq anan ana mana bayani ne dangane da halin kafirai da aka gaya mana a baya duk bayanan da aka yi na imani duk bayanan da aka yi na bin Allah duk bayanan da aka yi na takawa duk bayanan da aka yi na tsoratar da mutane kiyama ai qulubuhum fi ghamratin min hada zukatansu a cikin gamra ne abinda ake nufi da gamra ana nufin jahala jahilci abinda ake nufi da gamra ana nufin gafla gafala zukatansu a cikin jahilci suke zukatansu a cikin gafala suke zukatansu a cikin rafkana suke kamar inda Allah ya faɗa a can baya ayasabuna annama namidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun yanzu kafirai abin da suke gani suna tsammanin dukiya da muke basu mulki da muke basu sarauta da muke basu arziki da muke basu kaza kaza da muke basu wai suna ganin muna gaggawan basu alkhairi ne dan mun yarda da aikin da suke yi nusari'u fi- lahum fil khairat ai suna ganin dan sun isa ne balla ya shuru na Allah ya ce ba su sani ba to ubangiji ya ce zukatansu a toshe suke ga jahilci ga gafala amma zukatan muminai suna kar wato fadaka da ganewa dangane da abin da Allah yake gaya musu na imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar ƙarshe lahum a'malun min duni zalika Allah ya ce tab ai waɗannan kafiran suna da wasu ayyu- ayyuka sayyi'a kasira ayyuka munana masu tarin yawa min duni zalika banda ma wanda aka ambata muku na cewa fi qulubihim fi ghamra min duni zalika mato bayan jahala bayan gafala jahilci da rafkana to suna da wasu ayyukan da suka doge suna aikata wannan ayyukan suka ci gaba da yi hum laha amiluna ay mustamirruna alaiha sun ci gaba da aikata wannan aiki din kuma suna taimakon junansu kuma suna bawa kansu kariya dangane da waɗannan ayyuka din Allah ya ce mai bayan wannan حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون wannan ɗin- wannan hatta din ibtida'iyya ake ce da ita harfun tubtada'u wato ba'da al-jumal ko ba'dahu al-jumal hatta har sai an kai lokacin da ku tuna lokacin zai zo akhadna mutrafihim za mu damƙi mawadatansu shine mutarfihim na muku bayanin mutarfihim a baya mawadatansu masu faɗa aji a cikinsu masu hali masu mulki masu sarauta dan daman su ne suke fara kai farmaki wa annabawa da manzannin Allah kamar yadda bayani ya gabata to idan Allah ya zo kamu su yake fara damƙa kafin ya damƙi talakawa hatta idan akhadna mutrafihim bil azabi har sai in lokaci ya zo da muka damƙi wato masu jin daɗi masu mulki masu sarauta a cikinsu da azaba idahum ya ji aruna sai kaga suna ƙara suna ihu kalmar wato ya ji aruna daga alju'aru ne alju'aru a larabci ana nufin asuraku ihu wayo allah da duk wata kalma da za ka iya fassarawa ko kuma ihu da mutum zai yana neman taimako Allah ya ce in muka damƙe su za ka ji suna ihu suna kuka suna neman taimako da tallafi a raba su da wannan azaba da muke musu larabawa sukan ce ja'ara sauru ya ja'aru ana nufin saha as-saha as-saur saniya ta yi kuka sai a ce ja'ara sauru ihun saniya ƙarata ja'ara akan ce ja'ara da'i ila Allah duk a larabci ana faɗin sa wato idan yayin da mai da'awa ya daga sauti yana kira zuwa ga Allah sai a ce ja'ara da'i ila Allah dan wai a gane me ma'anar idahum yaj'aruna sun sha azaba Allah ya kona su a wuta mala'iku suna bugun su sai ka ji yaj'aruna wato suna yin kuka abinda ake nufi ai hatta idza aqabna haula'i almutrafina alladhina abtaratuhum an-ni'ma har sai mun zo mun damki waɗannan masu jin daɗi masu morewa wanda ni'ima da kwanciyar hankali ta sa suka miƙe kafa suka ƙaryata gaskiya suka ƙaryata annabawan Allah yayin da muka damƙe su muka riƙe su bil azabi sai ka ji wato suna ihu ya ja'aruna ilaina bis surahi suna ƙara zuwa gare mu wa bil istighathati suna neman mu taimaka musu Allah da hikimarsa da ya zo zai yi bayanin azabar da aka musu ya ce al'akhz hatta idza akhadna lil ish'ari bis sur'ati wato dan a nuna mana da gaggawa Allah yake gam- yake damkar su sur'atul iqab wa shiddatul iqab gaggawar azabar da tsananin azabar kamar yadda Allah ya ce akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun duk inda kaji an ce akhada a larabci kuma aka magana azaba to kamu ne na tsanani kamu ne wato mai- mai mai gaggawa akhda azizin muqtadir kamu riko na ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yayi amfani da kalma hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi ya kawo akhadna kuma yace bil azab an ce al mutrafina a nan gurin dan wato a nuna mana kullum mutanen da suka samu ni'ima Allah yakan iya jarraba mutum a duniya ya bashi ni'ima kuma sai hana shi gane Allah duk inda ka je an ce mutrafina ko aka ce almala to ana nufin manyan mutane masu jin daɗi da suka samu kwanciyar hankali a lokacin kowane annabi daga cikin annabawa to wannan ni'imar da suka samu sai su rinka ainihin wato tatawul tsawaita buri kuma su rinka rena annabawa su rinka rena manzanni kuma su a irin gajeren tunaninsu da haukarsu ji suke yi wannan yanayi da suke ciki har abada ba zai kauce ba kuma wallahi ina gaya muku duk wanda yake cikin ni'ima da yalwa idan ba Allah ya sani ba baya tunanin lahira kuma baya yadda a tuno mai da lahira ba sa son mutuwa kuma ba sa son labarin mutuwa kaga mai mulki baya son mutuwa baya son maganar mutuwa kaga duk wanda ya kwanta akan kuɗi baya son mutuwa kuma baya son labarin mutuwa kaga duk wanda duniya take damawa da shi a cikin harkar kasuwanci je kaka dawo wallahi baya son mutuwa kuma baya son labarin mutuwa amma mai imani a cikinsu waɗannan da na lissafa to shi kam wannan abin da Allah ya bashi na wannan duniya ɗin baya hana shi tuna Allah duk maganar mutuwa da kuke yi maganar waye kawai su fa gani suke tsautsayi ce kawai kawai a more a duniya a shakata shi yasa ba yanda za a yi kaga wai an yi musu wa'azi sun ɗauki wannan wa'azi dan ba sa tunanin za su bar duniya yanzu sai kuma Allah ya zo ya musu akhz azizin muqtadir ya damƙe su ya kama su ta inda ba sa tsammani mutum kurin sai dai ya tarar da kansa malam a cikin kabari malam ina gidajen da ka gina ina motocin da kai ka tara ina arzikin da kake da shi ina kamfanoni ina kadarori ina ina ina ina ina ba sa nan wallahi haka za a ɗauki mutum tsirara zigidar haihuwar tsohuwarsa a tukuikuye shi duk kwalliyarsa duk adansa ba wanda aka taba kai shi rigarsa da rigarsa kabari ba wanda aka taifa daukansa da motarsa mai tsada aka kai shi a kabari haka za a dauke shi aje a binne shi a wannan guri a sallama da shi a lokacin da ya mutu lokacin wasu kuma za su more na'am lokacin da ya bar duniya lokacin kuma ya daga wasu kafa lokacin su kuma za su samu arziki mutum ya je ya fuskanci ubangiji ya sha tambayoyi na fitar hankali waɗanda baya tsammani shi kuma Allah ba ruwansa da mai ka cika kawai shine abu to ku tuna irin yadda Allah zai waɗannan mutane mummunan kamu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wata ayar akhadnahum baktatan fa idahum mublisun kuma ya ware waɗannan masu jin daɗi masu yalwa dan wa'azi kada ka yadda nerar da ka tara ko mulkin da ka tara ko sarautar da ka tara ko dama da ubangiji ya baka ka manta da Allah wasu in sun hau kujerar nan tana lila su suna shakatawa ba sa tunawa da Allah gaba ɗaya wallahi wani an zo an yi masa magana addini ya ce kai kar ku sake kawo min magana addini ofis ɗina ya ce aikin gwamnati nake idan kuna son harkar addini harkar ku na ustazai harkar wani addini wani waye ku same ni a gida na je weekend wannan bawa ya yi asara wannan bawa ya taɓi wai an je masa ofis wai ana masa magana addini wai an ce kaza wai an ce kaza kar a sake kawo masa shi ba aikin addini yake ba aikin gwamnati yake to irin waɗannan su ne suke ƙare rayuwarsu ba su da albarka kuma in ba su a rashin albarkar ta su yi shafi ma 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu su ta azabtar da mutane su ta wahal da mutane a Allah ya isa da rayuwa da su ba jin daɗi saboda me ba su da addini kuma yanzu musamman a wannan zamani malam an waye billahi azimu ina gaya muku duk duniya duk duniya yadda yanzu mulki yake juyawa kowane mai addini mai hankali idan ya hau kujerarsa wallahi sai ya kula da addininsa in gaya muku gaskiya yanzu ana taimakon kafirci ana taimakon kiristanci ana taimakon kaza inda bincike zai nuna muku irin biliyoyin dalolin da ake sakowa daga america ingila spain ina ne ina ne wannan gabaɗe tansir ana bin kowannen kuɗi ne don a da musulmi su zama kirista wallahi bakin ku sai kun kama baki ko ina suna taimakon addininsu kuma ba gashi na muna gani ba ana kashe mu ana halakar da mu kawai sai mu zo mu ga cikin wanda suke kashe mu suke halakar da mu sai mu ga kawai sai mu ga wasu ba mu ba yan kasan mu ba me ya kawo su turo su aka yi su halakar da mu su cutar da mu su kashe mana addini su bata addinin mu suna ba yanzu siyasar da ake a duniyar kenan ba blackmailing na musulunci a batan addinin musulunci sai a je a yanka wata tsiya ta ta'addanci da rashin mutunci kawai sai a zo a kafa tutar la ilaha illallah a wurin wallahi ba mamaki masu yin wani abun ba su da alaka da la ilaha illallah daga baya wani ma zai zo ya kafa ko a sa a je a yi a kafa la ilaha illallah dan me dan duk wani mai la ilaha illallah a duniya kashin ya shafe shi ba abin da ba mu gani duk gashi nan a fili a zahiri wai dan me wai dan ai fada da Allah wai dan a hana sallah wai dan a hana ibada wai dan a hana musulunci wai dan a hana la ilaha illallah ai ta kulle kulle wani lokacin ai ta amfani da yaran mu ba su gane ba ba su fahimta ba wani lokacin ai musu wayo wani lokacin a ba su kuɗi wani lokacin a tsoratar da su wani lokacin wani lokacin gashi nan dai abubuwa malam muna ganin su ba su da daɗi yanzu babban mutumin da ake tuhuma a duniya shine musulmi insha Allah ta'ala duk inda zaka je ana ganin passport ɗinka da an ga kai musulmi ne to insha Allah ta'ala sai an fi tsananta bincike akan ka saboda me saboda an bata sum'ar musulunci din a duniya ko ina ka je an bata sunan musulunci duk inda ake ta'adi ake barna ake zubar da jini ake kaza sai ka ji ana cewa ai musulmi ne Allah ya isa an cutar da musulunci da musulmai akwai abubuwan da wallahi sama ko ƙasa musulunci bai da alaka da shi amma settings ne shiryawa ne tsarawa ne ake kuma ana yin wannan ne don a yi shimfiɗar da nan gaba za a hana mutane sakat akan nasu addini Allah kai mana maganinsu me Allah ya ce da suka yi ihun nan suna neman taimako su wannan kafirai لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون suna kuka kuma an hana su kuka wai shi ne ba shi yake cewa a da ke ni a hana ni kuka ba isa ba to a lahira ana yi a maka shegen duka kuma a hana ka kuka shi ne la ta ji a yawma Allah ce karku kara mana kuka ihun nan naku ba masu wannan wato tsoratarwa ne da tsawatarwa akan karar da suke yi a wannan lokaci da ake muku azaba ban so in ji komai Allahu akbar Allah ka kiyaye mu ana gana musu azaba kuma mala'iku su rufe bakinsu la taj'aru al-yawma innakum minna la tunsaruna ku dai yau ba wanda zai taimaka muku ai duk wanda ya kuskure ya mutu yana kafirci ai ya shiga uku ai ai duk wanda tsautsayi ya dauke shi baya yana kan musulunci ba ai yayi asarar rayuwarsa ai lokacin da Allah ya damke su da wannan azaba din al-mubaghat al-mufaja unexpected azaba zajju za su ihu su ƙara suna neman taimako shine ju'ar ɗin Allah zai ce musu ta hanyar wulakanta su da tozarta su mala'iku su gaya musu la taj'aru wa la tasruku ku daina ihu ku daina mana ƙara ba san ƙara a wannan lokaci saboda abin da ya same ku na azaba fa innakum al yawma yau dinnan babu wanda ya isa ya kubutar da ku daga wannan azabar wani abu sai Allah idan yayi azabar yayi azabar kuma sai ya gaya maka ka nemi waye sai taimake ka yin akwai shi shi sa wallahi malam duk wanda ya maka wasa da lahirarka ya yaudare ka ya rude ka yace wai in ka mutu wai in ka shiga hannun Allah wai zai kwato ka wai zai maka kaza wai zai maka kaza wallahi ya cuce ka billahi azimu lamari na lahira hatta annabawan Allah ko billahi azimu basu isa ba sai Allah ya ba su dama ballantana wani mutum gama gari da kake tare da shi akwai mutanen da aka ce an lamunce musu lahirarsu eh maluma shetun ku je ku aikata abin da kuka dama lahiran mun tsaya muku za mu je mu tsaya a gaban Allah mu za mu ce ya muku kaza ya muku kaza wallahi ƙarya kake yi ba wanda ya isa a kiyama wai ya ji ya ce wa Allah wai ya ba Allah umarni wai ya yi kaza ku kare kaza babu shi ko mala'ika bai isa ba ko annabi ba wanda ya isa limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar wa yake da mulki yau in ji Allah kiyama ya ce na Allah ne alwahidu ƙwaya ɗaya alƙahar wanda ya rinjaye kowa so da wanda za a rinjaye shi ko a ruɗe shi a bashi wani abu a duniya a ce je kama yi wai su wani sun tsaya masa a'a shi ma wanan ba mamaki yana can wani lungu ana ta rankwashe shi ana make shi yana azabtuwa yau mai firul mar'u min akhihi ne wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ba wani wanda sai maka wani abu a kiyama babu shi wallahi sai Allah ya ga dama Allah ce ce to ma bai zai amfani a wajensa ba sai ga wanda ya yadda to ku daina yi babu wanda kuma ya sai taimake ku yau sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani a ayoyin gaba meye ya kai su suka fada cikin wannan azaba da ake musu na marama قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
Allah ya ce ai ayoyinmu sun kasance ana karanta muku ka duba Qur'ani malam ka duba Qur'ani qad kanat ayati tutla alaikum sai kashi da sigar kana fi'il madi abin da ya riga ya wuce ai an yi wani lokacin da ana karanta muku ayoyinmu qad kanat ayati tutla alaikum wadannan ayoyin wannan alqur'anin da ba sa so su ji shi waɗanne ayoyin wannan ƙur'anin da suke ta ƙoƙarin su kashe karanta shi a duniya wanne ayoyin wannan ƙur'anin da aka rage masa daraja a duniya wanne ayoyin wannan ƙur'anin da aka hana mutane ƙarfi da yaji aka nuna musu bayi da muhimmanci a duniya da haka idan an zo ana karanta wa mutane sai su kau da kai sai su juya baya sai su ki imani da shi malam yau da gobe wasa wasa an sa mana son wani abu a duniya sama da son ƙur'ani wallahi wasa-wasa a duniya an ɗora mu akan wasu tsarurruka da a dole-dole kawai ba ma ma tunanin alkur'ani mai girma yayin da muka zo muna yi wa yake tunani kuma gashi nan mun waye gari ai muna gari kana wayan gari da ka haifi ɗanka yana fara wayo babban abin da zaka fara yi kamar zama zaka kai shi makarantar da zai iya turanci yanzu bai iya abcd ba wallahi ba zai yadda ba ta biyan makaranta bai iya abcd ba har yanzu amma kuma bai iya alihun bawon ba lakin uban ma bai iya alihun bawon din ba kuma wallahi bai damu ba waye damu yau ya kai ɗansa islamiyya ya koyi ƙur'ani ya san Allah ƙur'anin da zai kai shi aljanna a'a ba shi ne priority ba da haka za mu kashe kuɗi a makarantun boko da muke kai 'ya'yanmu miliyoyin kuɗi dubu ɗari barkate amma makarantun islamiyyunmu suna nan a wulakance a tozarce babu kuɗin da ake biya malaman ba albashin kirki haka ake tafiya ana lallabawa in an ga dama yaro ya je in ba ga dama bare je ba ko in ya ga dama ya je in bai ga dama ba bare je ba kowane malami yana da dan albashinsa na mutunci banda malamin islamiyya ko ba haka bane me laifin islamiyya me laifin karatun duk abin da ba ku ba shi muhimmanci ba daman ba zai zo da muhimmanci a wajen ku ba kuma ba za ku kashe mai kuɗi ba da haka da yana da muhimmanci za ku kashe mai kuɗi yayi ai ana kashe miliyoyin kudi a yi kaza a yi kaza ai saboda me abun yana da muhimmanci ne a wurin ku wallahi wani yaro yake ya kira ne yake gaya mu ya samu makaranta a kasar waje kasashen larabawa yana so zai tafi ya kira ubansa ya ce my dad congratulations ya ce what happened me ya faru ya ce na samu admission a ina ya faɗi kasashe ɗaya daga cikin kasashen larabawa nan ya ce what are you going to read me za ka karanta ya ce islamic studies quran and islamic studies ya ce kai ka raba da islamic islamic din nan ka raba da islamic studies in za ka je kai karatu ka je kai karatu gaji dalawace magana ce wannan in za ka je kai karatu ka je kai karatu karatun islamic studies karatun qur'ani karatu mai dan har sai da ya tambayi yaron ya shiga yamun ya ce zai je karanta qur'ani zai samu fassara qur'ani kuma zai koyi tafsirin qur'ani kuma zai iya larabci zai kaza ya ce kaga ka daina kamun magana irin wannan in za ka yi karatu ka je ka yi karatu ya ce baran biya ba kuma wallahi bai biya ba yaro yana kuka ya kira na ce ka yi haƙuri me saboda ba shi da muhimmanci a wajensu mutane amma ina son tambaye ku ya ummatal islam waye zai dawo da darajar karatun addini mu ne musulmi mu ne na shafa da ana maimaitawa mutum musulmi zai bude private school ya kashe kuɗi ya yi gini na kata'i billahi azimu gaba ɗaya makarantar za a zo ana biyan sa kuɗi na fitar hankali amma wallahi gaba ɗaya makarantar ba a ƙur'ani suna nan private school da yawa a ƙasar nan a arewa da aka bude su kuma masu shi masu musulmi ne amma wallahi babu darasin qur'ani ko na neman albarka ma babu saboda mai baya da muhimmanci arabic fa babu arabic babu yau a cikin jihohinmu ma fa akwai jihohin da fa a tsarin fa karatunsu babu arabic ko nan adamawa jihar adamawa dinnan babu arabic wataƙila kwamishinan ilimi musulmi a'a wane ne gwamna musulmi don makarantunsu kuma a ji a bincika amma akwai civic education akwai social studies akwai english akwai kaza akwai kaza akwai crk akwai waye amma arabic babu wannan jiha ɗaya ne na buga muku misali kuma na faɗi wannan don saƙon ya shiga cikin kunnuwar manyan jihohin musulmi billahi azimu kuka gama musulmi kuka gama mulkin ku ba ku yi wa addinin Allah gata a jihar ku ba kun yi asara ba karamar asara ba sai yaro ya zo ya gama in ya je wata jiha ya zo ya karatu ya dawo sai ya rasa ina zai shiga wata makaranta ta gaba sakandare sai ya rasa ina zai shiga an hana me laifi babu ba ta yi saboda arna sun yi katutu akan abin kisan mummuke da ake mana arewa abin ya wuce hankali wallahi nake gaya muku akan harkar ilimi wannan malam wani babi ne mai zaman kansa wato mai faɗin gaske wato muna bacci fiye da yadda kake tsammani babu lokaci ne wallahi da in na shimfiɗa mana wasu abubuwa na kuka da bagin ciki da zaka ga ake wa musulunci da musulmai musamman anan arewa akan harkar ilimi da dambafe harkar ilimi na musulunci wato abin zai baka mamaki amma abin tausayi sau da yawa sai ga kwamishinan duk musulmi ne kwamishinan ilimi na jiha kaza musulmi ne amma me kai what do you do to your religion me kai wa addininka what do you do to islam me kai wa musulunci mutum ya zo ya gama ana ta girmama shi ana masa kaza ya ci kuɗin da ya ci na halal da na haram ka zo ka yi ritaya Allah ya jarrabe ka da mugun ciwon kafa kofar gidanka ma ka kasa fita kuma ya ƙi kashe ka ka ci cinye duk kuɗin da ka ɗiba na kamama ɗin duk sai ka cinye su kafin ka mutu talauci ya zo ya maka kaka gida ka ta sai da kadarorinka saboda me lokacin da ka samu mulki ka samu dama ba ka yi wa addinin ka aiki ba kuma wannan sakon ina isar da shi ga duk wani mutum jami'i na gwamnati musulmi da yake da ofis mai tsoka mai dama da bai tsaya ya yi wa kansa karatun tanutsu ya taimaki addininsa ba kuna nan kuna bacci ana nan ana ta gina sauran addinai amma ku musuluncin ku ba kwa tunanin shi wanda duk zai muku maganar musulunci ma kyamarsa kuke yi ka zo ka gama duk abin da kake kuma ka dawo cikin yan uwanka musulmin da nan zaka zo ka zo ka tambata mana gida a tsakiyar unguwa ka kayan mana inji ka dame mu da hayaki ba zakar kirki ba taimakon fi sabilillah na kirki ba komai me yasa baka je daji ka je ka gina gida ba me yasa baka gina gida a daji ba saboda aljanu ma sun ishe ka da bala'in masu tsince tsince da dauke dauke dole dai cikin talakawan dai za a dawo dai a gina gida dole sai a ce oh ina ya fi security oh akwai jama'a security da jama'a amma kayan mulkin ka baka tuna da su baka taimake su ba babu asarar da ta wuce mutum ya samu dama bai amfani da ita ba kuma wallahi ina gaya muku harkar gwamnati kuke gani wallahi malam wato wato tona mai na ne ake yi ba muku magana daukan ma'aikata ba muna da yara a zube arewan nan azube sun yi karatu sun gama digiri sun gama masters wasu phd ne da su suna zaune malam ko aikin shara ba su samu ba muna da manya kuma a ofisoshi da mutum ya hau mulki yana abin da sai ya manta da komai kawai yaran mu ba su da kirki ba su da kishi banzan bazara kai kai kirkin ne da kishin ne da kai kaje gurin ba albarkacin addu'a da alherin da mutanen naka ke rayuwa da su bane Allah ya baka dan ka taimake su ba mun shiga gidajen kurkuku kwanan nan nayi bakin ciki billahi alazim duk gidajen kurkukun da muka je mutane 100 barkace duk yawancin su musulmi ne yara ne matasa duk musulmi wani shugaban gidan kurkuku yace mun yace ka gansu nan gabaki ɗayan su teenagers ne daga shekara sha shida sha bakwai sha takwas sha tara wallahi ya ce mafi girman shekaru a cikin yaran nan su ne masu ashirin da uku ashirin da biyar kuma duk musulmi wai talauci rashin kulawa rashin kishi kuma ba mu kaɗai muke rayuwa a ƙasar ba amma me yasa yaran mu suka fi yawa a ciki a lokacin da wannan yaran ya kamata su suka fi dadewa ya ya kamata su suka fi a same su a cikin jami'o'i a same su a kasuwanni a same su a kaza ba ma kishi suna nan a daddaure kai shekara nawa za ka yi wallahi akram kallahu shekara 27 ya ka rubuta mu shekara 27 ina jin yana mutuwa kuma sai yana fitowa sai kabari shekara 27 kai fa shekara 30 kai fa shekara 15 kai fa shekara 10 yaro karami matashi mai basira mai kwakwalwa amma zai kare rayuwarsa a gidan prison it is very unfortunate ya kamata mu taimaki yaran nan wallahi kuma na faɗa na maimaita matsalar da muke fama da ita ta tsaro a ƙasar nan Najeriya idan ba a yi lale ba in ba a sake tunani ba a tsarin yadda ake gudanar da rayuwar mutane ba wajen inganta musu rayuwa wajen sama musu aiki wajen rage ainihin wato masu zaman banza ba to wallahi da sauran aiki a gabanmu dan ku Allah ya yi dan adam dole ya ci dole ya sha an ce su yi karatu sun je sun yi karatu wani da kamama wani an sai da gonar ubansa ya karasa karatu a jami'a wani an sai da babur ɗin ubansa shi kadai ya karasa karatu a jami'a malam mutum ya zo ya zauna ya gama karatun a jami'a bai samu aiki ba kai kafin ka shiga jami'a ma bala'i ne duk najeriya gaba ɗaya a gaya min jami'ar da take da araha shiga in ba jami'ar maiduguri ba ko ba ka bane ba ita ma da ba ta shigowa amma yanzu alhamdulillahi Allah ya kawo wani dalili tana da sauƙin samuwar shiga amma duk wata jami'a da zaka je ka kwankwasa arewa sai kana doguwar kafa to ya za a yi mu samu ci gaba ya za a yi mu samu ɗaukaka so wallahi yaran nan matasa dole sai mun tuna da su yaran nan matasa dole sai mun jawo su jikinmu yaran nan matasa sai mun taimake su kuma wallahi nan gaba su za su taimaka mana kar mu rinka nuna wai ba mu damu ba yaran mu sun lalace su ne suke shaye shaye su ne suke dauke dauke ba su a ma'aikatu ba su kaza duk mu dinnan da kuke gani za mu mutu za mu zo mu yi ritaya a wajen aiki generation din da zai zo gaba ɗaya sai ya zama an, an gama da mu gaba ɗaya babu mu a cikin tsarin babu mu a siyasa babu mu a harkar kasuwanci babu mu a harkar noma babu mu a jami'o'i a karatu babu mu a kaza babu mu a kaza na sha fada ina maimaitawa yau ko gobe ka je Abuja Minister of Foreign Affairs Minister of Education inda ake attestation na takardu idan za a fita an samu scholarship za a je karatu kasashen waje billahi lazim in zaka tarar da yara sun yi layi ka tarar da mutum 100 sai ka kirga mutum kusan 87 duk ba musulmi bane sun zo su kawo takardun sun samu admission sun samu scholarship za su fita kasar waje su yi karatu ina yaran musulmi yan arewa suna ina wannan na je na gani ne da idona kuma ko yau ko gobe ka je ka gani ka kai inda ake kai takardu ko minister of education ko foreign affairs ka je ka duba gani babu wasu ma ba san ma da scholarship din ba amma waɗancan isra'ila ne ingila ne amerika ne spain ne gabon ne ina ne duk wasu ƙasashe inda za ka fita za ka je za ka ta gamuwa da su duk ƙasashen da ka je ka tarar da waɗannan duk sun samu me ya kawo ku scholarship suka samu me ya faru nasu suna taimaka musu mu kuma namu fa sai baƙin ciki sai hassada sai ƙiyayya sai kuttu da munafurci sai kaɗan daga cikin waɗanda allah ya ware inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alghawina abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah ta'ala akan wannan aya za mu tsaya bi mashi'atillahi sai kuma badin Allah sa muna da rai da lafiya za mu kuma dora akan ta sai Allah ran ma sai ka sa mata alama abinda na faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya mana afuwa a cikin waɗannan kwanaki zan dakata zan miƙa abin magana ga 'yan uwa masu gabatar da program da za a yi a gurguje don a salam mutane wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh